وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan gari na haɗeja a wannan wazi na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa ni nasihar da zan yi akan jagorori da siffofin da ya kamata su siffanta da su a cikin suratun namli alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana siffofin da ya kamata jagorori su siffanta da su Allah yake cewa wala qad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wala qad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين sifa ta farko da ake so wanda zai jagoranci al'umma ya zama ya siffanta da yake shine ya zama mai ilimi shi yasa Allah subhanahu wataala anan ya fara bayyana babban abin da ya bawa annabi Sulaiman da kuma mahaifinsa annabi Dawud shine ilimi kamar yadda imam bukhari da muslim suka rawaito akwai lokacin da aka samu wasu mata guda biyu waɗanda suka ajiye 'ya'yansu sai kyarkeci ya zo ya cinye guda ɗaya sai suka je wajen annabi dawud suna shari'a kowace ta ce ɗanta ne annabi dawud sai hukunci ya ce a bawa babbar shi kuma annabi suleiman sai ya amfani da fahimtar da allah ya bashi sai ya ce ku kawo wuka zan yanka muku shi gida biyu kowace sai ta ɗauki rabi sai ita a babbar ta ce ta yadda a yanka ita kuma ƙaramar ta ce ba ta yadda ba sai annabi suleiman ya ce a bawa ƙaramar siffa ta gaba wacce ake so shugaba ya zama ya siffanta da ita shine ana so ya dinga bibiyar lamuran da al'ummarsa suke ciki الله يكي على سورة النمل وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين kaga wannan idan ka kalla za ga irin yadda annabi Suleiman yake duba al'ummarsa yake kuma lura da yadda suke ciki shi yasa yana daga cikin kurakuran da muke ciki za a zaɓi House of Rep yana wakiltar haɗeja ko yana wakiltar ringin bai je abuja ya zamansa har tsawon shekara hudu bai san yadda al'ummarsa take ciki ba siffa ta gaba da ake son shugaba ya siffanta da shi shine ɗaukar mataki idan aka yi hukunci da ya ce malala a rahudu da sai ce lau a
لنعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين kada bai ga alhuda-huda ba ya iya ɗaukan mataki akan alhuda-huda siffa ta gaba da ake so shugaba ko kuma jagora ya zamanto cewa ya siffanta da ita shine idan aka kawo masa labari ba a so ya saurin zartar da hukunci har sai idan ya yi bincike ya tabbatar shi yasa da alhuda-huda ya kawo labarin ya samu wata mace tana bautar rana sai annabi Suleiman ya ce masa sanan zuru qala sananzuru asadaqta am kunta min al-kadhibin sun fata gaba da ake so shugaba ya zama yana da ita shine ba a son shugaba ya zama mai yawan surutu ana so kalmominsa su zama takaitattu kuma ya zama aikinsa shine ya fi yawa fiye da maganarsa. Ku duba wasiƙa annabi Suleiman zawa ga kwata-kwata ba ta wuce layi ɗaya ba.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين kaga annabi Sulaiman gaba ɗaya shi da ya rubuta kwata-kwata layi ɗaya ce kawai bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin daga cikin muskilolin da suke sa yawancin matsalolin Najeriya ba a warware su shine za a kawo wa shugaba daftari ɗaya na rahoto wani daftarin ya kai shafi ɗari biyar bai samu lokacin da zai karanta ba balle kuma ya zarta daga cikin sufofin da ake so shugaba ya zama ba a so shugaba ya zama ya mai mulkin mulukiya ana so idan matsala ta tashi ya shawarci council ɗinsa ka duba yadda wannan matar take faɗa lokacin da aka kawo mata wasiƙa ne ta ce قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون lokacin da aka jefa wa an- ma- a- a bilkisu mai gadon zinara kamar yadda suke cewa aka jefa mata wasiƙa cewa ta yi da council ɗinta me ra'ayinku so duk lokacin da shugaba ya zama idan matsala ta taso zai yi shawara to wannan zai sa a samu ra'ayi makatarci kuma zai samu biyayya daga council ɗinsa siffa ta gaba da ake so shugaba ko jagora ya siffanta da ita shine ana so shugaba idan zai yi abu ya duba maslaha lokacin da suka ce mata suna da ƙarfi ne ta ce musu قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ba a san shugaba ya zama marowaci yana daga cikin siffofin shugaba ya zama mai kyauta saboda wannan zai sa ya samu ya samu biyayyar mutane shi yasa lokacin da a, ita wannan sarauniya a, ta ga annabi Sulaiman ya turo mata da wannan wasiƙa mai zafi sai ta ga bara ta yi amfani da kyauta saboda ƙila tausasa zuciyarsa Allah yake cewa wa inni wa inni mursilatun ilayka وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون siffa ta gaba da ake so shugaba ko jagora ya siffanta da ita shine ba a so shugaba ya dinga ansar kyauta daga lokacin da mutum ya zama shugaba to duk kyautar da aka yi masa saboda kujerarsa in ya ci ya ciwo ta balbal Annab- musamman idan yana da albashi akan wannan kujerar annabi sa- annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ista'malnahu ala amalin duk wanda muka sa shi aiki farazaqana uriskan muka sa mai albashi akan wannan aikin to kuma aka zaba da zalika fa huwa gulul duk abin da ya ci bayan haka ya ci haram saboda haka lakcara idan ya ce dole sai ɗalibai sun sai handa awar sannan zai hayar da su ya ci wuta balbal ɗan sanda da zai tsaya akan hanya ɗan sanda da zai tsaya a kan hanya a ba shi naira ashirin da niyyar ihsani duk wannan haram ne shi yasa Allah ya ce falan ma da Sulaimana فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون abu na gaba shine ana so shugaba ya zamanto cewa a, ya zamanto cewa yana cikin shiri koyaushe ba wai sai an samu matsala sannan shugaba zai yi shiri ba shi yasa kun ga lokacin da annabi Sulaiman ya ga kamar wannan matar za ta bata mai lokaci sai ya ce ya ayyuhal malau ayyukum قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين نعم قال عفريت من- قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك a lokacin da aka samu yaƙin Siffin za a yi yaƙin Siffin tsakanin Muawiya bin Abi Sufyan da kuma Ali bin Abi Talib saboda haka sai Kaisar sarkin Rum sai ya so ya hada fitina tsakanin su sai ya zo ya ce da Muawiya idan kana so zan taimaka maka da rundina wacce za ta yaƙi Aliyu saboda haka sai Muawiya yake cewa da Kaisar me ya ruwanka da faɗan a ‘yan uwa idan baka idan baka shiga taitayinka ba zan aiko runduna wacce za ta fara daga inda kake da ƙare ni kuma daga inda nake su kawo min kanka na ba Ali radiyallahu anhu yana daga cikin siffofin da ake so shugaba ya siffanta da shi shine duk abin da ya samu na ci gaba ya danganta wa Allah za a ga daga cikin matsalolin mutanen mu da suke da shi shine sai ka ji ya ce ai mun fitar da mutum dubu ɗari daga talauci shi kuma ba Allah bane sai ka ji yana cewa ai mun yi kaza mun yi kaza kaga annabi Sulaiman da aka kawo masa gadan nan a cikin kyakkyawa ido ne yace hada min قال fadlan هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Ibn Abdul Hakam ya rawaito cewa akwai lokacin da wata mace ta zo wajen Umar bin Abdul Aziz saboda haka sai take ce masa tana da marayu har guda hudu tana so a taimaka musu saboda babu yadda za su iya rayuwa sai ya ce daga ina kike sai ta ce daga Iraq take sai ya ce mata to sai ya ɗauko takarda sai ya rubuta mata sai ya ce mata ta farko yarinya ta farko za mu dinga bata kaza duk wata sai ta ce alhamdulillah sai ce yarinya ta biyu za mu dinga bata kaza duk wata sai ta ce alhamdulillah ya ce yarinya ta uku yarinya ta uku za mu bata kaza duk wata sai matan nan ta gode wa Umar bin Abdul Aziz sai Umar bin Abdul Aziz ya ce mata da kina godewa wanda yake baki yanzu kuma kin gode wanda abin ba a hannunsa yake ba saboda haka ba zan ba ta hudun ba sai dai uku su taimaka mata siffa ta kusa da ta ƙarshe saboda na ga mala abu basir ya fara miƙewa shine ana so shugaba ya dinga caccanza salon shugabanci idan ya amfani da wannan hanyar ya gaba ba sai ya amfani da wata annabi suleiman yake cewa na kiru laha قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون siffa ta ƙarshe wacce za mu tsaya a kanta shine ana so shugaba ya zama mai gaskiya da kuma amana mutanenmu da yawa waɗanda suke riƙe da madafin iko zai dinga gani shi executive ne shi excellency ne saboda haka duk kuɗin da zai kashe na al'umma to babu matsala idan ya kashe wannan kuɗin yana da kyau a dinga tuna cewa kuɗin da ake da suke ƙarƙashin gwamnati kuɗin jama'a ne gaba ɗaya annabi sayyidina Umar radiyallahu anhu aka ce masa me yasa wannan kudin na gwamnati ba za ka dinga ci ba sosai saboda ka samu karfin tsayawa da gaskiya sai ce in gaya muku misali na sai suka ce mu- sai ce musu misali na kamar misalin wanda a waɗan mutane ne da yawa za su yi tafiya sai suka tattara guzurinsu suka ba wa mutum ɗaya ya ce yanzu kuna ganin zai iya yiwuwa ya ɗauki wannan guzurin duka yi amfani da shi a wani gurin kuma sai na umar radiyallahu anhu yake cewa na ajiye kaina game da du- dukiyar al'umma kamar misalin wanda yake kula da dukiyar maraya idan ina da bukata zan ɗauki abin da nake bukata in na wadatu sai in dawo da shi shi yasa a cikin a suratul sur a a cikin suratul qasas Allah subhanahu wataala yake cewa inna khayra man ista'jaraka al amin an ce Umar bin Abdul Aziz fitullu ne da shi guda biyu idan kuka zo za ku hira da shi in ya ji hira ce wasu ta shafi gwamnati sai ya kunna fitullar gwamnati idan kuma ya ji hira ce wacce ta shafi a a iya shi kawai sai ya kunna fitullarsa saboda haka yana da kyau kowa ya ji tsoron Allah kowa jagora ne a gidansa wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Profesa Jamilu Yusuf Zarewa Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. ‘Yan uwa da jiko da duba lokaci